الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وموالاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata biyar ga watan takwas hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiɗu na malikiya a cikin littafin irshad fasulun furudul wudu'i farillan alwaladi ghasilul waji kaga bambancin wannan da mai risala shi wannan zai bambance ma farillai sunnoni mustabai shi kuma wancan kawai zai kama sifatul wudu'i din ne dama babu ma yace babin sifan yadda ake alwala furudul wudu'i farillan alwala dai ghasilul waji wanke fuska min madabiti sha'ri ra'sil mu'tad kaji ba daga matsiran gashin kai amma al-mu'tadi na al'ada ila akiri zakani har zuwa can ƙarshen haɓa kamar yadda ɗazu muka faɗa. Awil lihiyati ko ƙarshen gemu idan mutum yana da gemu ɗin. Wa min al-uzni ila al-uzni yace daga kunne zuwa kunne kaga yuwance ya ce haddin ainihin gashin waye yace kawai daga kunne zuwa kunne kaga iti ya kawai. In dai ka wanke daga kunne zuwa kunne kaga koma ina ne ya riga ya shiga. Wa masu jami'in rasi wa gasulu alyadaini da wanke hannaye ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannu wa masu jami'in ra'asi da shafan dukkan kai ka shafi kai gaba daya mubasharatan kuma kana mai ruguwan kan ba irin yadda mata za ga wai sun dan sa an coka da in yatsin an shafa tsakiya gefen bai shafu ba a'a ka rungumi kan gaba daya ya shafu sai dai kawai buniyar masu ala rufsa an gina shafa akan sauki in ka shafan ba dole ko ina sai ya samu ruwa ba amma lokacin shafan ko ina sai ka shafa yawwa dan ka shafan kuma dan wani waje bai samu ruwa ba wannan ba matsala aha wa masu wa masu wa gasulu rijlaini da wanke kafafuwa ma alka'abaini tare da idanun kafa in ka zo wanke kafafuwa ma ka wanke har da idanun kafan gaba daya shi ma kaga diddai saboda dai bai shakku ne wa fi takalilil asabi khilafun yace an yi sabani cikin tsetsefe yan yatsun kafa dole sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ko kuma a ko baka tsetsefe su ban ka wanke su haka shikenan ka san tun daga farko zaka gina cewa tsetsefe in yatsun hannu wajibi ne ko asu adari amma yatsun kafa yace mustahabi ne to ya aka yi aka samu haka suka ce ai yatsun hannu an halicce su lokacin suna wari ne kowanne zaman kan shi yake amma yatsun kafa a dunkule haka suke saboda haka wanda suke dunkule ba so ba dole sai ka wara ba amma wanda suke ware dole sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya wasu kuma sun tafi akan cewa da yatsun hannu da na kafa gaba ɗaya dole sai an tsetsefe to shine anan ma yace wajen tsetsefe in yatsun kafa din khilafun ana safani wal muwalatu ji'inta shine alfawr wato ana cewa gaggautawa amma ma'anan alfawru ko almuwalat ana nufin jibinta in ka fara karke yanke da wani aiki sai ka gama ka yi alwalan a cikin ainihin gaggawa ɗaya ba tare da kayan ke da wani aiki ba shi ma kuma yana zama farilla ne ma'a zikiri wal kudrati tare da tunawa da samun iko kana tuni da alwala kake kana da daman ci gaba ka yanke kai wani aiki to kaga ka bar muwalati ka bar fauri ka rusa alwala fafin nisiyani a cikin mantuwa idan mutum yana cikin alwala sai mance da alwala yake fara wani abu daban to wannan yabni zai gina duk lokacin da hankalin shi dawo kan alwalan to zai zo ya ci gaban mutulakan wannan sake ba kaidiwa ko lokaci ya tso ko bai tso ba yanzu misali ya dauko ruwa zai yi alwalan hantsi zai alwalan da zai sallan walaha kamar karfe bakwai da rabi kawai yana cikin alwalan sai manta da alwala yake dama yana wani ciniki ko na abu kawai sai ya tashi ya fara aikin yana yi yana yi har ya ji kiran sallan azhar yana jin kiran sa ab ni fa na fara alwala na wanke fuska na wanke hannun dama yana zuwa sai ya ci gaba da hannun shi kawai eh komin shi ne mutlakan din komin tsawon lokaci in dai ka tabbatar da alwalan bai rushe ba kuma mantuwa ne zaka ci gaba kawai wa fil ajizi idan kuma gajiya waye yana cikin alwalan ne ya kasa ko ruwa ya kasa ko wani dalili yasa ya kasa ci gaba da alwalan kaga yana tuni to wannan malam ya dulil fasulu matukar idan yanke tsakanin bai tsawo ba ma'ana gaɓoɓuwan shi ma ba su bushe ba ya samu dama sai ya ci gaba da alwalan shi wanniyatu sharɗin niyya sharaɗi ne na alwala fi ɗaharatin hadasi amma ita niyya sharaɗi ne cikin tsarkin kari ko ƙarami ko babba idan mutum ya zo zai alwala sai yayi niyya in zai wanka sai yayi niyya amma idan ɗahara na kabas ne babu niyya yanzu misali najasa ya taɓa jikin shi in ya zo wanke wannan najasan ba sai yayi niyya ba ma'anan ba sai yayi niyya ba ko bai sani ba wannan najasan yawan kushi kenan amma idan rashin alwala ne to dole lokacin alwalan sai yayi niyya ma'ana mutum ne yana so yayi sallah kuma yayi wani aiki na ƙura sai ya ɗauko ruwa da zimman zai wanke wannan ƙuran a jikin shi sai ya yadda kada ana yin alwala ya daidai kaman alwala amma da niyan wanke ƙura yana gamawa sai ya ce sau sallah ba zai yi sallah da wannan alwalan ba saboda me saboda bai yi da niyan alwala ba yawa ko kuma mutum ne janaba ya kama shi yana jin zafi ya dauki ruwa ya je wanka irin na janaba to yanzu wannan wankan bai sauke janaba ba kaga niyya sharadi ne amma fi daharatil hadas amma idan kabas ne na jasa ne wannan ko bai sani ba yawanku shikenan yanwi bi rab al hadasi idan mutum ya zo zai yi alwala zai yi niyan dauke kari da wannan alwalan au istibahata ma yamna'uhu ko kuma zai yi niyyar halasta abin da kari din ya hana inda gasilin wajihi yayin wanke fuska zai yi niyya wakila wasu malamai suka cewa indal madmabati yayin kurkure baki zai yi niyya wato kaulani ne amma na farko ya fi karfi tun da na biyu ya kawo shi da kila wasu da matuwa sharɗin dawwamar da niyyar alwala ko wanka idan mutum ya zo yana yi dawwamar da niyyar sharɗin sharɗi ne ila akil ya zo a ƙarshe kar yana cikin yin alwalan a zuciyar shi ce shi ya fasa alwalan nan bari zai ci gaba da wanke gaɓuɓuwan shi shi kenan alwala ya rushe haka yana yin wanka ya ce kai ni jaraban nan na fasa ma bari in dan wanke ne fita sai ya ci gaba ya yi wanka irin na jaraban bayan ya yanke niyya sai mu ci wanka ya rushe amma wala yadurruhu ikhtilasuha kaucewa niyya din wala yadurruhu ba zai cutar da shi ba yana cikin alwalan sai manta ma da alwala yake amma ya ci gaba amma a zuciyar shi din babu wannan niyyan alwala yake amma ba da niyyan fasawa ba to wannan ainihin warcewar niyan ba zai cutar da shi ba malam ya kasir rafdaha matukar dai ba yana nufin ya karkade niyan ya fasa bane waddal ku cuccudawa fil magasuli cikin abun wankewa kana sugura au kubra ka san akwai bambanci tsakanin karkadewa da faucewa shi faucewa yana iya samun kowa yanzu haka wani lokaci kana sallah gashi sallan kake kana karatun za ka yi ruku za ka yi jira amma zuciyarka din ta manta ma da sallah ake yi to wannan ba zai cutar da kai ba amma kana cikin a zuciyar ga kace ni sannan nan na fasa to wannan shine ainihin karkadewa inda ba fasawa ba dan warcewar niyan ba zai cutar da shi ba waddalku cuccudawa fil magsuli cikin abin wankewa kana sugura au kubra wai hadasin ko karamin hadasi ne ko babban hadasi ne idan mutum ya zo ya zuba ruwa dole sai ya bi hannu ya cuda idan kawai ya zuba ruwa bai cuda ba a mazhabin malikiya sai mu ce alwalan shi ko wankan shi bai yi ba wal ghusl marratan yusidu kasa akwai mazaban da suka nuna cewa cudawa ba dole bane kawai inda ka jika jikin shi kenan kaga wannan mazabar janaba ya kama ka kai karam karam a ruwa ka fita zaka iya sannan ka kawai janaba ne kama ka kawai sai ka fada kogi ka fita shikenan ko ina ya jike zaka yi sallah amma malikiya dole sai ka cuccuɗe jikinka gaba daya wal gasul marratan wankewa so ɗaya yusdidul farda ya sarayar da farali in au aba inda ya game ba dole sai ka wanke so uku ba ko so ɗaya ne in dai ka tabbatar da ko ina ya game babu lum'a zamu ce ya sarayar da farali in kai so ɗaya ɗaya kai sallah sallar ka tayi wa sunanu sunnonin alwaladi na farko gasul ne dan wanke hannaye qabla idkhali ma kafin shigar da hannayen tun ina cikin ƙuriyan alwala ma lam yakun bihi ma azan matukar dai babu wani kazanta a cikin hannayen wanda zai bata ruwa fa ya jibo inda kazanta kaga wankewan sai wajaba kenan idan hannayen ka ta ba wani datti sai mu ce to mustahabi ne ka fara wanke su kafin ka sa a cikin ƙwaryan kaga in ka saka ma ba matsala amma hannayen akwai datti a nan wajibi ne ka wanke tukuna wal madmadatu kurkure baki wal istinshaqu da shakan ruwa wa yastansiru kuma mutum zai face in ya shaka bi shi mali da hannun shi nagu wa yujzi yani bi garfatin kaji ba kan idan mutum yayi gaba ɗaya shidan da garfatin kan fato ɗaya yayi amma wa ifradu kullin bi garfatin afdalu ya kadaita kowanne da kan fito mai zaman kanshi sittin min sittin kenan afdalu min sittin min wahidin kenan anan wa masul uznaini shafan kunnuwa bi ma'in jadidin da sabon ruwa ma'ana shine tajdidul ma'dan idan ka shafi ainihin kai kar ka shafi kunne da danshin shafan kai ka ɗibi sabon ruwa to wannan ɗiban sabon ruwa ɗin shi ma sunna ne kamar yadda shafan kunne sunna ne ka shafan kunne ya tara sunna biyu shafan kunnen ko da danshin ruwan shafan kai sunna ne sannan mutum ya ɗebi sabon ruwa sannan ya shafi kunnen sunna ne kuma mutum ya shafi kunnen zahiran wa baɗinan bayan shi da cikin shi gaba ɗaya wa tartibu jerantawa sunna ne alal mashuhuri a bisa mashuhurin magana a wajen malamai wato malamai sun yi kilafa wajen jerantawa farilla ne ko sunna ne amma mashuhurin magana a wajen su imam ibn rushini suka ce jerantawa sunna ne idan mutum ya bar jerantawa in ya wanke ko ina ya bar sunna kenan zai iya sallah kuma a ce sallan shi yayi shi yasa ma ko a karamin littafin ibn rushini din nan zaka ji yana cewa wa inda na tartibu fil masnuni naqlan an ibn rushini al-labibi yace a wajenmu tartibi sunna ne ai na kuka zamu yace naqlan an ibn rushd rabibi mun ciwo shi ne a wajen ibn rushd mai hankali dan a wani waje yana cewa farilla ne wa man yaqul bi aksihi majnun ce duk wanda yace ba farilla bane mahaukaci ne shi ne shi ma da yace sunna ne yace amma fa ibn rushd mai hankali ne ba ba ka ce wanda ya faɗi ba haka wasu mahaukaci bane to ibn rushd ne ibn rushd kuma mun san mutum ne mai hankali to kwarai kuwa wa tartibu jarantawa sunna ne alal mashuri amma bisa mashurin magana akwai kabilar mashuri wanda suka nuna wajibi ne kamar nakasa to mutumin da ya sunkuyar a adama nakasa ya maimaita abin da ya sunkuyar ma'ana mutumin da ya rusa tartibi ya wanke fuska ya wanke hannun dama maimakon hannun hagu sai ya shafi kai ya shafi kunne ya wanke kaba ya tuna sai mu ce a adama na kasahu yanzu in ya dawo ya wanke hannun hagu ya maimaita abin da yake bayan hannun hagu gaba daya inda ya jero din yayi walbadu bi muqaddamin rasi farawa da gaban kai sunna ne warraddu ilaihi juyowa zuwa ainihin gaban kai din shi ma sunna ne wa fadailuhu mustaban alwala tasmiyatu bismillah wa siwaku da yin aswaki wa bil arakil akbar kuma yayi da itacen aswaki wanda yake kore abdal shi yafi ma'ana kai da danyen itace ya gairi sami amma shi ma fa gamara azumi mai azumi kuma fi so yayi da busheshe kar ya je ya hadiye abin azumin shi ya samu matsala wa fi adamihi inda ya rasa aswaki yastaqu bi usbu'ihi zai aswakin ko da dan yatsan shi wata kirarul magasuli maimaita abun wankewa maratayin so biyu ba da su kudil fardi bayan ya sare yadda ainihin na farali din ma'ana ya wanke na farkon ya wanke ko ina farali ya sauka to ya maimaita wankewan na biyu da na uku duka mustahabi ne lal masihi amma banda inda ake shafa wannan abubuwan baya yi karku kula da shi wannan nasiya farban wanda ya mance da wani farali a tabihi ya kawo wannan faralin wabi salati kuma ya sake sallah in yayi sallah kafin ya tuna wa sunnatan idan mutum sunna ya mance fa'alaha ya aikata ta lima yastaqbilu ga abin da ya fuskanta na aikin ibada da wannan alwalan in ba zai wani aikin ibada ba ba dole ya zo ya sake ta ba ya yi sauƙi da za mu karasa babin alwalar sai mu shiga sai a shiga algusulu to shi kenan mu karasa akwai lokaci ba mu je na kasar fasulun yanquduhu al-kharijul mu'tadu ba mun ce ga yadda ake alwala ba to idan mutum yayi alwala al-khariju abin da yake fita shi yake warware alwala banda abin da yake shiga duk abin da shiga ya ba zai karya alwala ba sai dai abin da yake fita almu'tadu na al'ada kaga kenan misali mutum ne yana da irin famfo din nan da yake na maganin basir bayan yayi alwala ya famfo zai iya tashi ya sallah saboda alwalan shi bai karye ba ai shiga yayi ba fita ba sai alkhariji ne yake warware alwala almuta shi ma alkhariji din sai wanda aka saba minas sabilaini kuma sai ta wayannan kofofi guda biyu da aka saba najasa yana fita sannan shi ma kuma a wajen adati a bisa fuskan al'ada ya fito ta yadda ya saba fita lan nadiru amma banda nadiri wanda ya fito ta inda bai saba fita ba ko abin da ya saba fitan ne ya fito ba ta yadda ya saba fita ba wannan duka alwala bai karye ba kaga kenan a karkashin wannan maganan idan mutum yana jin bayan gari ya je tsuguna sai tsutsa ya faɗo ba ainihin sake alwala a kan shi ko kuma yana tsugunawa irin mai tsakuwa din nan ne yana ta shan maganin stone yana sha yana sha yau kawai da ya ji tsari yana tsugunawa bayan alwala kawai sai tsakuwan ya faɗo ba sake alwala a kan shi saboda me saboda wa'annan abubuwan ba su ne suka samu fita ta nan hanyoyin ba ko da danshi ba matsala ai ba danshin ne ya fito wannan tsakuwan ne ya fito yanzu sunan shi tsakuwa ya fado ba danshi ya fito ba saboda haka duk yadda ya fito inda ba abin da ya saba fita shi ma kuma ta yadda ya saba fita ba ba ainihin karyewan alwala wasalas haka ne wasalasu tasalsuli wal khariju min gairi ma da abin da ya fito ta wani wa'annan kofofin duka ba sa warware alwala duk wannan ladin ne yake yake lan nadir was salas wal khariju duk ba sa warware alwala wal khariju min gairi ma da abin da ya fito ta wani kofofin misali mutum ya ci abinci sai kawai amai ya kama shi da ya aman sai aman kaman bayan gari to wannan duka bai warware masa alwala dan ba ta ne ya saba fita ba wa salasul mazi tasansulin mazi Wani kusari a guda.
eh to wannan hudawan in muka je kaman a mudawwala za ka ji ya ce wannan hudawan kafin ya karya alwala sai an samu sharaɗi biyu a ce baya fitsarin da aka huda din kofar fitsarin a toshe yake ta nan kaɗai yake fitsari in kofar fitsari yana nan fita ta nan ba zai karya alwala ba sannan in kofar fitsarin a toshe yake ma za mu ce ta ƙarƙashin ƙuranji ne ko ta sama in ta ƙarƙashin ƙuranji ne aka huda kuma ƙofofin a toshe ne ta nan yake yi to a nan ne alwala zai karya shi ma kuma ba ta sansuri ko yaushe yana fita ba aha wa salasul mazi ta sansulin mazi li dulil uzbati saboda tsawon gonantaka wannan kalmo ta dika wannan al'ada ne kawai ya sake alwala tunda ai yana da hanyar da zai dauke je ya aure mana tunda tsawon gorantaka ne ya dai kai shi ta sansulin mazi kawai wannan ya karya alwala ya sake ko sono zai fita kaga ah, mafhumin magana idan na ainihin cuta ne wannan ba zai karya alwala ba yana nan a babin ta sansuli wa masu zakari shafan zakari bi baɗin kafi da cikin tafi wal asabi da cikin yan yatsu yana karya alwala lab duburi amma ban da shafan dubura wa fi masil mar'ati farja khilafun an yi sabani cikin da mace ta shafi farjin ta alwala ya karye ko bai karye ba wa lamsun nisa'i shafan mata lillazati domin jin daɗi walau muharaman ko da muharamar sa ya shafa ya ji daɗi alwala ya karye min wara'i ha'ilin ko kuma ta bayan rufi ba wai jiki da jiki ya shafa ba bayan riga ya taba ya shafa inda ya ji daɗi alwala ya warware amma bayan rufi din layin na wahalar zato wanda ba zai hana ta jin daɗi ba wanda in ya shafa ita ma ta san ya shafa amma saboda tsabar jaraba wai riganta ya taba ya ji daɗi wannan alwalan shi bai warware ba walau zufuran kuma ko da farce karka ce ba sai gurin mai ni'ima ko mai laushi ko farcen mace ya taba ya ji daɗi a rula yauro ne au sinnan ko haƙori au sharan ko gashi kaga ai wannan guraren duk a sandare suke ba su da laushi amma mutum ya shafa alwala ya tafi kuma allamisu wal malmusu sawa'un wanda aka shafa da wanda ya shafa din duk ɗaya ne kawai muna lura da jin daɗi ne inda an yi da niyan jin daɗi an ji daɗi ko da niyan ji daɗi ba ji daɗi ba ko aka samu jin daɗi ba da niyya ba alwala ya warware kaɗai da ba zai warware ba inda ba shafa da niyan jin daɗi ba kuma da aka shafa ba ji daɗi ba a nan alwala yana nan wa bi zawalil aqli gushewan hankali bi jununin da hauka au igma'in ko hanguri au sukurin ko suma au naumin ko bacci mustas ilin mai nauyi duk yana ainihin warware alwala kaga wannan duk asbab ne kenan walau eh sukuri maye me nace bi jununin hauka igma'in hanguri sukurin maye naumin bacci duk suna ainihin sababi ne na warware alwala walau fi salati kuma baccin nan fa ko da mutum yana sallah ne bacci alwalan shi a warware au jalisan ko mutum yana zaune ne yayi bacci gairi musnadin bai jinginar komai ba inda yayi bacci mai nauyi alwalan shi a warware wal mashhur mashuhurin magana dai annan riddata mubdilatu ridda mai bata alwala ne mutum yayi alwala yayi ridda ko da take da musulunci alwala ya tafi والشك في نادسي شك cikin kari ba da tekuni ɗarati bayan tabbatar da tsarki mujibun mai wajabta alwala ne kaga mu a ƙa'idan malikiya kenan a wani zaka ji suna cewa al-yaqinu la yuzalu bi shakki amma anan yaqinu na alwala yuzalu bi shakki in kana shakku to wannan shakkun ya koyi wannan yaqinin kawai ka saki alwala wal hadasu shi hadasi kari din yamna'u yana hana fi'ila kulli ma yushtaradu lahu tsara yana hana aikata dukkan abin da aka sharɗanta tsarki gare duk abin da aka ce sharaɗin abin dole sai an yi tsarki to in an samu kari ya hana aikata wannan abin sai an sake yin tsarkin wa hamlal musabi ya na ɗauka alƙur'ani walau biya ilin ko da a cikin rufi ne ko da a gafaka ne au illaqatin ko da rataye ne zaka kama igiyan gafakan ka rataye an je baka da alwala ba haramun ne bai halatta ka ɗauka ba amma la baina amti'atin yuqsadu hamluha dunahu banda qur'ani yana cikin wani kaya wanda aka yi nufin ɗaukan kayan ba qur'ani ba wannan ko kafiri zaka iya ɗaurawa ba matsala alhamdulillah